إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى a biyu ga watan dulhijja shekara ta 1444 hijira tafiyayen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 20 didi ga watan shida shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar sheik wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala yan uwa ajiya mun ɗauko karatu ne a cikin abu na goma sha bakwai daga cikin abubuwan da shi ɗan kan yi amfani da su wajen shiga wa ɗan adam cikin al'amarsa domin ya ga ya halakar da shi wanda abu na sha bakwai shi ne alƙanutu min rahmatillah bai ba tsammani daga rahamar Allah maɗaukakin sarki malam ya mana gamsashen bayani a game da yadda Allah subhanahu wata'ala ya kalli rauni irin na ɗan adam ya kuma yalwata masa ya buɗe masa ƙofofi kala-kala wanda zai isa zuwa gare shi ko da ya gaza ko da ya samu gajiyawa da kasawa a hanyarsa wanda abin da zai haifar masa da wannan gajiyawar da gazawa shine tarkuna kala-kala da shi dan kan kafa masa Allah subhanahu wataala ya kalli rauni irin na dan adam da abubuwan da suke kewaye da shi tun daga gangan jikin shi da abin da Allah madaukakin sarki ya sa masa a cikin sa da wajensa da shi kansa shedan din da masu taimaka masa da abubuwa kala-kala wanda za su iya kai ɗan adam zuwa ga ya saba wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya san shi ya halicci ɗan adam subhanahu ta'ala kuma ya san yadda yake so da ka sai buɗe masa ƙofofin tuba kala-kala so da ka in dai mutum zai yi laifi ya tuba to insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai karɓe shi shi yasa ayar da muka tsaya a kanta ita ce ayar nan arja ayatun fil qur'an ayar da tafi sanya kwaɗayi da sare a cikin alkur'ani gaba ɗaya faɗin Allah maɗaukakin sarki kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ka gaya wa ka gaya musu ya rasulullah ka ce musu ya ku bayina da kuka yi barna akan kawunan ku kuka wuce gona da iyaka kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah subhanahu wataala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubi gaba daya innahu lalle shi Allah madaukakin sarki huwal ghafuru mai yawan gafara ne arrahim kuma mai jin kai ne shi malam yace wa idza ma alimna sababa nuzuli hadhihi alaya idan muka san dalilin da yasa wannan ayar ta sauka ra'ayna si'ata rahmatallahi lil alamin jami'an to a lokacin zamu ƙara ganin yalwar rahamar Allah madaukakin sarki gaba daya sai malik ya ƙulu ibn abbasin zai gaya mana sababin nuzulil aya ɗin ne ya ce babban sahabi abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yarda yake cewa inna nasan min ahli shirki wasu mutane daga cikin ma'abuta shirka wanda su ba su karɓi addinin musulunci asali ba ƙadi ƙatalu wa akfaru sun yi kisan kai sun yawaita wajen kisan kai sun kashe wancan sun buge wancan sun make wancan haka rayuwarsu ta tafi a wajen kashe-kashe wazanu wa aksaru sannan sun yi zina sun yawaita a cikin zina fa'atau muhammadan sallallahu alaihi wasallam duk da wannan barnar da suka yi na kisan kai da zina da sauransu sai suka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙalu suka ce masa innan labi ta ƙulu wata da'o ilaihi la hasan haƙiƙa wanda kake magana a kansa suna nufi wa Allah maɗaukakin sarki kenan wata da'u ilaihi kake kira zuwa gare shi lahasan lallai a kyakkyawa ne abinda suke nufi da kyakkyawa lallai zai musu kyakkyawa an ce zai musu kyakkyawar mu'amala law tukhbirna anna lima amilna kafaratu da ma zaka ba mu labari akan abinda muka aikata na kashe-kashen nan da zinace-zinacen nan cewa akwai kafara za mu iya tuba mu kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to da sai mu sare mu iya karɓar addininka yan uwa an fahimci wannan da ke ko ma'ana abin da suka yi yake damun su shine sai suke ganin cewa anya ma koda sun karɓi musuluncin irin kashe-kashen da suka yi a baya da irin barnar da suka yi a baya anya Allah zai karɓe su shine suke ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da zaka ga mana cewa wannan duk abin da muka yi akwai kafara a kansa to da mun ji daɗi in ma addinin musulunci ne sai mu iya karɓa a lokacin to shine sai Abdullahi da Abbas ce fa nazala sai wannan ayar ta sauka fadin Allah madaukakin sarki wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar Allah yana yaban wasu bayin Allah nagartattu a cikin suratul suratul furqan Allah madaukakin sarki ce wallazina sune bayin da la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa kiran Allah madaukakin sarki tare da wasu allolin daban tare da gumaka tare da ababen bauta tare da ababen shirkarsu Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai suke kira ba za su kira Allah ba kuma su je su kira da wani daban ba za su kira Allah ba kuma su je wajen boka ba za su kira Allah ba kuma su je faɗuwa su kira wani wannan duk shirka su haɗa Allah ne da wani Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai suke kira shine wallazi na la yad'una ma Allah ba sa kiran tare da Allah ilahan wani abun bautan akar daban na farko kenan wala yaqtuluna an-nafsa sannan bayan Allah nagartattu su ne waɗanda ba sa kisan kai ba sa kashe kowace irin rai allati harrama Allah wacce Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai da haƙi haƙi shine mutum idan ya kashe maka dan uwa sai ka kai shi wajen alƙali shi ma a kashe shi eh wannan shine haƙi amma ba wai ana nufi idan mutum ya kashe maka dan uwa ko ya maka ba kai ka kashe shi da kanka a wannan ba haƙi bane ba sa kisan kai ba ta kashe kowace irin rai sai da haƙi wala ya jinun sannan ba sa yin zina duk wannan siffa ce ta nagartattun bayan Allah maɗaukakin sarki da Allah yake jerowa a cikin wannan sura ta alfurqan sai Allah maɗaukakin sarki ce wa mai yaf'al zalika wanda duke aikata ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku yalqa asaman to lalle zai haɗu da sakamakon zunubin da ya aikata sakamakon laifin nan idan ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki lalle zai girbi wannan muguwar shukar da ya tona ya binne ƙasa a cikin ya binne ya binne ta a cikin ƙasa Allah ya ce yudha'af lahu al'azab za a ninninka masa azaba yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama wa yakhludu fihi sannan zai dawwama a cikin ita azabar muhanan yana abin kaskantarwa yana abin wulakantarwa to duk bayan Allah madaukakin sarki ya gama wannan wa'idi da firgitarwa da razanarwa ga masu irin wannan laifi sai ce illa man taba duk wannan laifin da aka yi da shirka da kisan kai da zina duka sai Allah madaukakin sarki ce illa man taba sai wanda ya tuba sai wanda ya tuba daga shirka sai wanda ya tuba daga me daga kisan kai sai wanda ya tuba daga zina kun ga waɗannan mutane sun samu fita ko ba samu ba sun samu sun samu wancan kisan kan da suka yi da wannan zinacin da suka yi Allah maɗaukin sarki ce illa man taba sai wanda ya tuba wato mu tuba ga Allah maɗaukin sarki mu koma ga Allah maɗaukin sarki akwai sare har yanzu matsalar dai kawai kada ka bari wallahi mutuwa ta zo maka akan halin da kake kai shine babban matsala kada ka bari mutuwa ta zo maka kana kan halin saban Allah maɗaukin sarki akwai matsala amma har yanzu akwai sauran dama a gare mu duk abin da ka aikata duk abin da muka aikata mu je mu tuba wa Allah maɗaukin sarki wallahi Allah zai karbe mu Allah maɗaukin sarki ba mu iko. Allah subhanahu wa ta'ala ce sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani kun ga a matsayinsa na masu shirka su imani kenan ko kai a matsayinka wanda kake musulmi kawai sai ka tuba wa amila amalan salihan sannan ya aikata aiki nagartacce fa ulaika sai Allah maɗaukin sarki ce kaga wancananka irin waɗannan masu wannan aiki su laifi su dawo su tuba yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah yana canza yana juya munanan ayyukansu su dawo kyawawa ma'ana inda suka yi aiki mara kyau sai Allah maɗaukakin sarki ya goge wajen ba za a bar wajen haka kawai ba sai a mai da shi kyakkyawan aiki kuma don Allah ku jo ta garaba su eh kayi aiki mummuna fa idan ka tuba sai a goge maka aikin ba wai a bar wajen ai adalci kawai shine sai a ban maka haka amma sai Allah ya mu'amalance ka da ihsanin sa shine sai ya canza maka mummunan aikin nan sai ya zama kyakkyawa eh kaga abin ya zama maka gobar titi kenan eh shi sa tuba abu ne mai dadi yan uwa abu ne mai kyau Allah madaukakin sarki yace wa kana Allahu ghafurar rahiman lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne saboda haka wannan ayar ce ta sa suka sare wa nazala sannan sai wannan ayar kuma ta ƙara sauka qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ita ma ayar ce da ta ƙara sa musu rai suka fahimci cewa lalle duk abin da suka yi Allah madaukakin sarki mai gafara ne wa annabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala malai yace an karbo hadisi daga babban sahabi Musa al-Ash'ari Allah ƙara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna allaha haqiqa Allah madaukakin sarki ya busutu yadahu bil layl yana shimfida hannunsa da daddare liyatuba musi'an nahar domin wanda ya aika aika yayi mummunan aiki da rana sai zai tuba wa ya basuku yadahu bin nahari hakanan Allah yana shimfida hannunsa da rana li yatuba musi'al lay domin wanda yayi mummunan aiki da daddare shi ma ya samu dama ya tuba Allah madaukakin sarki haka yake yi kullun kuma haka zai ci gaba da yi ko da yaushe hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har sai lokacin da rana ta bullo ta yamma sannan Allah madaukakin sarki zai janye wancan tallafin nata shikenan kuma an daina karɓar tuba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga lokacin shi ne an daina karɓar tuba ‘yan uwa amma ko da yaushe ƙofar Allah maɗaukin sarki yanzu a buɗe take idan ka yi aikin da ba daidai ba da rana idan dare ka tashi kewa Allah magiya Allah zai gafarta ba idan da daddare ka yi aikin daga rana na sai Allah ya fito da ranarsa sai ka tashi ka tubaro Allah maɗaukin sarki Allah zai karɓi tubanka kullum haka ake kullum haka ake amma akwai wata rana da za ta zo ba a fata shi kiyama ba ‘yan uwa baka mutu ba duk ba a kai ga wannan ba lokacin tashin kiyama bai ba sannan lokacin mutuwarka bai ba amma sai Allah madaukakin sarki ya canza yanayin duniyar rana ta saba kullowa ta gabas sai kawai a ganta ta yamma da zarar ka ga rana ta yamma a lokacin to a lokacin la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayr ko mutun ya ce a lokacin la ilaha illallah muhammadur rasulullah imaninsa bai ba addinin musuluncinsa bai ba ya makara fatal awan ko da mutum ya ce Allah na tuba astaghfirullah a lokacin istighfarinsa bai ba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba lokaci ya wuce kun ga uwa shi kuma yana da lokaci hatta imani da tuba da shiga addinin musulunci wallahi lokaci ne akwai lokacin da koda da ranka baka mutu ba ba ma mutuwa muke bayani ba koda baka mutu ba in Allah kai ka wancan lokacin in ka tuba za a karba ba Allah madaukakin sarki ya samu dace amin wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa ali bin umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi hakika Allah subhanahu wataala yana karbar tuban bawa ma lam yughargir matakar bai zo gargara ba duk abin da ka aikata in dai baka zo gargara ba ka tuba Allah zai karba wato ko fahimta kun ga wasu hadisai ma yake kama wanda suke nuna mana cewa tuba yana da lokaci tuba yana da lokaci kun ga na farko akwai mai yanke tsammani ita ce mutuwa tana raba ka da tsakanin tuba idan baka tuba ba ka mutu baka da lokaci lokaci ya wuce maka idan baka tuba ba mutum bai tuba ba har rana ta bullo ta gabas ta yamma shi ma lokaci ya kore masa sannan daga cikin lokacin da ba a karɓar tuba shine lokacin da rai ya zo makoshi shine gargara kenan dab da mutum zai mutum ransa an ciro ransa ya zo makoshi sannan sai ce zai tuba Allah baya karɓa wannan tuba kaga abin da kusan abin da ya fara da fir'auna kenan hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin Allah ya ce masa al'ana wa kada a saita sai yanzu yanzu za ka ce za ka tubo shi ne yanzu rai ya zo makoshi babu lokaci yanzu Allah maɗaukin sarki bai karɓi tuban fir'auna ba ka duba ya yi kalmar shahada ba don wani abin da ya faɗa ya ce ya yi imani da ubangijin da bai banu isra'ila suka imani da shi wannan ba kalmar shahada ta ba irin tasu kalmar shahada ta ce amma Allah maɗaukakin sarki ya ce bai yadda ba Allah ya ce bai yadda ba me yasa saboda lokaci ya ƙure saboda ka tuba ana yin sa ne kafin lokaci a ya ƙure wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi ne mai kyau wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yadhaku Allahu ila rajulaini Allah maɗaukakin sarki yana yin dariya ga mutane guda biyu ya ƙatulu a haduhumal akhar wanda ɗayansu zai kashe guda ɗaya ya da kulalin jannata kuma duk su biyun su shiga aljanna yan wa'an ku bayan fahimta mutum biyu musulmi mutum biyu karan farko za a ce musulmi mutum biyu dukkaninsu kuma su shiga aljanna kuma ɗaya kashe ɗaya za mu zo mu je da abin yake insha Allah ta'ala sai annabi bayani ce yuqatilu hadha fi sabilillah shi na farkon ya fita filin daga ne yayi yaki saboda ya kalmar Allah madaukakin sarki fa yuqtalu sai a kashe shi to shi wanda ya kashe shin thumma yatubu Allahu ala alqatil sannan sai Allah ya karbi tuban wanda ya kashe na farkon kun ga shi wanda aka kashe a filin yaki yayi mai kenan shahada ko to insha Allah ta'ala zai shiga aljanna so sannan shi wanda ya kisan kan shi kuma sai ya dawo daga baya sai ya tuba sai Allah karɓi tubansa fa yaslimu sai ya musulunta shi ma fa yusta shahadu sai je filin yaƙi sai a masa shahada yan uwan fahimta kun ga dukkanin su sun shiga aljanna kuma ɗaya ya kashe ɗaya an fahimci yadda abin yake to za ku ga a wannan hadisin da muka karanta da hadisi na farko da malam ya fara kawo mana dukkanin su suna bayani akan wasu siffofi daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki siffa ta farko shine siffar hannu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki ya busutu ya dahu yana shimfida hannunsa wannan kuma siffa ta ce Allah madaukakin sarki ya dhahaku yana yin dariya ina fata an fahimta kun ga duk wannan siffofi ne ko to irin waɗannan siffofi ka'ida ta malamai ahlus sunna wal jama'a shine inda ka gansu a cikin alqur'ani ko hadisi shine ka gudanar da su ka fassara su ka faɗe su yadda suka zo idan aka ce dariya ka ce dariya idan aka ce hannu ka ce hannu idan aka ce daidaita ka ce daidaita sai dai abinda malami suka ce shine bigari takyifi wala tamthilin wala tashbihin sannan kuma wala ta'tilin ba tare da ka kamanta ba ba tare da ka ce ga yadda dariyar Allah take ba tunda waye taba ganin Allah bare ga dariyar Allah babu abinda ka taba gani shine zaka yi me za ka sauwara shi ka faɗi yadda yake ina fata an fahimta amma kuma ba za ka kore ba me yasa ba za ka kore ba saboda shi Allah ya ce yana abu kaza dan uwa haka ne Allah madaukakin sarki ce ina da abu kaza sai ka yadda Allah yana da shi amma sai wani ya tambaye kai ce to ya abin yake sai ka ce ban sani ba me yasa saboda Allah bai gaya mu ba ba shikenan ka huta ba shikenan Allah ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kama da Allah amma Allah mai ji ne mai gani ne sai ka ce Allah yana ji Allah yana ji eh Allah yana ji to ya Allah ya jin Allah yake ban sani ba me yasa saboda Allah bai ga mun ba amma kai dan adam jinka na san yadda jinka yake saboda ina tare da kai ni ma ina ji na san yadda jina yake to ƴan uwa duk wata siffa da kaji an faɗi siffa a cikin alqur'ani ko hadisi haka ake gudanar da ita ba a kore ta a ce ai ba za a ce Allah yana ji ba ko Allah yana dariya ko Allah yana da hannu in ka faɗa ka kuta tashi da dan adam to ai duk wata siffa da zaka ce siffa ce ta Allah madaukakin sarki galiban zaka ga idan ka idan ka kwatanta sai ga dan adam yana da irin ta to idan zaka ce zaka kore Allah madaukakin sarki siffofin sa gaba daya to zaka kore Allah ne gaba daya kamar yadda mu'attila suke eh mu'attila su ne masu korewa Allah siffofin su masu korewa Allah siffofin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace amin وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث أنكر مشرك صحابي أبي سعيد الخدري ألا كان مسير دايتي كان في من كان قبل قبلكم يا كسنتي أتكم متان سكي كابونكم رجل ونمتن قتل تسعة وتسعين نفسا وندي كشيري دي دي دي حتى سئن ترى فسأل أن أعلم أهل الأرض sai ya tambayi da Allah a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a lokacin a zamaninsa fa dulla ala rahibin da aka tashi kawai sai aka shi wajen mai ibada ba mai ilimi ba dan uwa an gane ya ce a nuna masa malami wanda ya fi kowa sani sai aka nuna masa mai ibada mai bauta wanda kawai shi bauta yake ba ko da ilimi ko ba ilimi fa atahu sai ya zo wajen mai bautan nan fa qala sai ya ce masa innahu qatala 99 nafsan yace shine kashe mutum 99 fa hallahu min tawbatin da Allah akramaka Allah akwai dama da zan iya tuba in kuma ga Allah Allah ya karbe ni fa qala la sai wanda mai mutai ce masa ina Allah ba zai karbe ka ba fa qala sai ce fa kammala bihi mi'atan shi ma kawai sai sa takobi sai kashe shi ya kammala guda 100 da shi kenan thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi ana nan ana nan sai zuciyarsa kuma ta ƙara karewa ya ga ya kamata ya tuba ya dawo ga Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙara tambaya da ya ce da Allah a taimaka a ƙara nuna masa wanda ya fi kowa ilimi fadulla ala rajulin alimin a lokacin sai ya dace Allah ya datar da shi sai aka sanar da shi aka nuna masa wani mutum mai ilimi ba mai bauta kaɗai ba mai ilimi ya san Allah sannan kuma yana bauta wa Allah akwai matsala baka san Allah baka ce zaka bauta wa Allah akwai matsala zaka yi tashin mi da baragada faƙala sai je samu mai ilimin ne ce masa ƙatala mi'ata nafsin ya kashe mutum ɗari fa hallahu min taubatin shi yana da tuba Allah zai karɓi tubansa faƙala sai ce innahu ƙatala mi'ata nafsin haka ne? in faƙala na'am sai ce masa e ƙwarai da gaske Allah zai karɓi tubanka wa man ya hulu bainahu wa bainar tauba waye sai shiga tsakaninsa da tuba ai Allah maɗaukakin sarki na kowa ne na mai laifi ne na mai biyayya gare shi ne kowa in ya koma gare shi Allah yana san sa ba wanda yake ya shiga tsakaninka da Allah madaukakin sarki eh wannan kalma ce mai dadi wallahi kalma ce mai dadi ga dukkanin mutumin da yake abinda ba daidai ba sai a tuba kuma ga Allah madaukakin sarki in talaq ila in taliq ila ardi kaza wa kaza sai ce da wannan mutumi shi malamin sai ce da shi ka tafi gari kaza da kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budu Allah ma'ahum ka tafi gari da kari kaza ya kwatanta masa wani gari a kusa da su yace can garin akwai mutanen da suke bautar Allah madaukakin sarki ko da yaushe ba sa wasa saban su ragajiye ne ba ko da yaushe suke yi ba ka je ka bautawa Allah madaukakin sarki tare da su sai malamai suka ce karkashin wannan ashe zama a cikin masu bautar Allah zai taimaka maka kai me ka bautawa Allah zama a cikin masu saban Allah zai sa ka shiga cikin me saban Allah dan ku kalla kai tsaye ba ce masa ka je kai ta istighfari ba cewa sai ka bar cikin mutanen da kake cikin saboda mutanen da kake cikin su mutanen banza ne in dai kana cikin saban da kake ba za ka daina ka tashi ka koma gari kaza akwai mutanen kirki nagartattu bayan Allah wanda kullum suna bin Allah madaukakin sarki yadda ya kamata idan ka zauna a cikin sai ka sai ka tuba to shi yasa duk abin da kake so ka daina na laifi tsakani da Allah in dai da gaske kake ba yaudara kan kake ba sai ka bar cikin bi'a environment din da kake saba wa Allah a cikin sa sai ka basu in dai da kake kake in ko da man wasa kake yi to sai ka je kai ta faɗa da baki ina so in duba ina so in daina abu kaza da sauransu wallahi in dai kana cikin su zaka daina sai ka kyale su ko abokai ne kaga kullun saban Allah suke janka kana so ka daina saban nan to ka bar cikin su eh ka bar cikin su ba wai ka daina kula shi ba kwata kwata a'a in a gansa a gaisa a sallama salamu alaikum ka wuce zama a cikin su yawo a cikin su wannan babu in Allah da Allah zai taimake ka amma kana so misali kana so ka daina wani laifi kuma masu laifin kana tare da su ka daina kwana biyu kwana uku sau ne da gida wani kwana biyu na ji shiru akwai fa abar an samu akwai abar an samu shi ke sai ka ji shaɗan ya ɗan zungure ka tashi aji ya ɗan taɓa kwana biyu ba a haɗu ba sai an yaƙi da zuciya Allah ya samu dace ya ce masa je bauta Allah maɗaukin sarki da rasuwa la tarji ila ardika kaga sai ce masa kada ka dawo zuwa ga garinku fa innaha ardu su'in saboda garinku mummunan gari ne fan talaqa sai wannan mutumi ya dauki wannan nasiha ta malam sai ya tafi hatta idza nasafa tariqa tawhu atahu al-maut har sai da je tsakiyar hanya ya bar garin su ya je rabi bai karasa can ba da rabi kawai sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa sai ya dauke sai ya mutu a nan wajen sai ya fadi to fahtasamat fihi mala'ikatul rahma wa mala'ikatul azab sai mala'ikun azaba suka to da sauri suna gaggawa su dauke shi sai kuma mala'ikun rahama suka to su ma da gaggawa suna so za su dauke shi kowa suna cewa nasu ne sai suka yi akai husuma akai musayanya wannan suna cewa namu ne wannan suna cewa a'a tunda yake bai taba aikin alkhairi ba namu faqalat mala'ikatu rahma sai mala'ikun rahma suka ce ja'a ta'iban mutumin nan fa ya taho ne dan ya tuba muqbilan bi qalbihi ila Allah zuciyarsa tana fuskantar Allah madaukakin sarki kai tsaye wa qalat mala'ikatu al'azab su kuma mala'ikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khairan qat tun da yake bai taba aikata aikin alkhairi ba duk diwaninsa littafinsa gaba daya dukkaninsa cike yake da aikin da ba daidai ba gaba daya rayuwarsa فأتاهم ملك في سورة في سورة آدمي sai Allah ya turo wani mala'ika sai wani mala'ika ya zo a surar ɗan adam a matsayin ɗan adam a faja'aluhu bainahum ay hakaman sai suka ce wato alhamdulillah da Allah malam zo kai mana hukunci da Allah ka raba mana gardama nan da muke ciki fa qala sai ya ce qisu ma bainal ardayn abinda ya kamata ku shine ku gwada ku auna tsakanin garuruwan guda biyu garin da ya baro da garin da zai je fa'ila ayyatuhuma kana adna fa huwa lahu duk inda yafi kusa da ita to wannan garin su za su dauke shi idan garin da ya baro shine garin wa kenan mutanen mutanen da ba na kirki ba ko idan dan ya baro inda inda ya baro ya kasance yafi kusa da shi to mala'ikun azaba ne za su dauke shi idan kuma inda ya nufa garin mutanen kirki inda zai je tuba nan ne ya fi kusa da shi to mala'ikun rahama ne ya dauke shi shi wanda mala'ikan haka ya musu hukunci da umarnin wa Allah madaukakin sarki to bari ku ji rahama Allah madaukakin sarki yan uwa fa auha Allah ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi sai Allah madaukakin sarki yayi wa kasan nan wahayi mata umarni kenan bangaren garin da ya baro sai ya ce ta ƙara tsayi bangaren garin da ya nufa sai Allah maɗaukun sarki ya umarci ƙasa wajen ya ce ƙarar tsukewa matso da shi kusa da ke ɗan kuwa kun ji abin da ya faru ana yin haka kuwa faƙasu sai suka auna da yake mala'ikun Allah maɗaukun sarki ne Allah ya ba su dama ta wannan sai suka auna fa waje duhu adna ilal ardi lati arada kawai sai suka ga ya fi kusa zuwa ga ƙasar da ya nufa ƙasar da ya tafi don ya tuba ƙasar mutane kirki sai suka ga ya fi dab da ita yana kusa da ƙarasawa da umarnin Allah maɗaukin sarki kamar yadda kuka a cikin hadisin asali a ya rasu ba tsakiya ba to amma kun ji umarnin Allah maɗaukin sarki da yawa ƙasa don wannan mutum ya samu rahama kada ku manta a cikin hadisin aka ce bai taɓa aikata aikin alkhairi ba kun ga rahamar Allah maɗaukin sarki faqabadathu mala'ikatu rahma sai mala'ikun rahma suka ɗauki kayan suka tafi da shi rahama kenan ta Allah maɗaukin sarki Allah ya lullube mu da rahamarsa ya kuwa wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi ingantaccen hadisi ne wa da anas radiyallahu anhu qala akarbo da anas dan malik Allah kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa yabna adama ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajawtani kai ba za ka roke ni ba kai fatan samun rahamata ghafartu laka face sai na gafarta maka alama kana minka akan duk abin da ya kasance naka na zanubi da rashin daidai duk zan gafarta maka in dai zaka roke ni ka kuma rinka kwadayin rahmata Allah ya ce zan gafarta maka ya ibn adam Allah ya ƙara cewa ya kai dan adam law balag law balag law balag law balagat dhunubuka anana samai inda zunubanka za su kai tsiri si yawan da za su tabo sama shine anana sama saboda yawan zunubanka a tara zanibi a tara zanibi a ita tara shi saboda tsayinsu ya tafi ya tafi sama ta daya sun mastaghfarta ni sannan ka nemi gafara ta ghafartu laka Allah madaukakin sarki ce zan gafarta maka duk yawan zanubin nan naka yabna adama ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya da zaka zo min da cikin kasa kusan cikin kasa na kuskure da zanubi thumma laqitani sannan ka haɗu da ni la tushrik bi shay'an baka taba shirka da ni ba la'ataituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma zan zo maka da kusan cikin ƙasa na gafara inji Allah madaukakin sarki wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala yati hadithun gharibun la na'rifu illa min hadha alwajh hadisi ne mai kyau yana da kyau ya inganta wannan hadisi wa yakfi kama lati ya ishe ka anta alama anna Allah ka sani hakika Allah madaukakin sarki taba ala wahshiyin ya karɓi tuban wahashi ƙatil hamza amin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kashe hamza a babban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wato malamin ina nuna maka cewa zunubin duk da zaka inda za ka koma ga Allah madaukakin sarki Allah zai karbe ka kalli wahashi ibn harb ya kashe babban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bukatar sa annabi yana son sa na baku labari lokacin da aka kashe Hamza annabi yayi kuka yayi kuka sosai hawaye ya zuba daga daga idan sa ya ji ya ji rashin dadi kaga in kai ne sai ka ce wannan ai har abada ba zai tuba ba har abada ba za ka karɓi tuban sa ba ya shiga uku ya lalace amma sai ga washi ya mutu addinin musulunci kuma dan aljanna ne insha Allah ta'ala to da ka Allah madaukakin sarki ba mutum bane yan uwa ba a yi wa Allah madaukakin sarki alwashi kada ka taba kallon wani ka cewa wani ba zai musulunta ba akwai wani da muke rada shi yake cewa wai in lokacin da ake yakin nan na America na George Bush din nan lokacin da ya kai farmaki nan kasashen musulmi su Iraki su ina ne ana ta wannan abubuwa shi ne ke cewa wallahi in George Bush ya musulunta ya cuce su saboda barnar ne wallahi in ya musulunta ya cuce su kaga Allah ba ya masa haka wallahi duk barnar da kai kowace iri ce idan Allah ga dama sai ya saka tuba akwai wanda zai ce da Allah dambe babu babu shi sa a hirdin mutum Allah ka kalli wani duk zunubin ka rinka ci masa wani dan wuta ne ko ka rinka masa zuciyar ka mata rinka maka dan wuta ne wallahi kuskure ne babu ruwanka idan mutum yana zunubi yana abin da ba daidai muka ce Allah ya shiryar da shi Allah ya dora shi akan ya madaidaici ai kuwa ba shikenan ba bakin ka ya huta idan za ka iya masa nasiya kai masa nasiya idan laifin da ya kamata a hukunta shi ka ɗauke shi ka kai shi wajen jami'in tsaro a hukunta shi ba kai laifi ba daidai ne amma dai ka zo ka rinka jafa'i a kansa ba zai shiga aljanna ba zai samu rahama ba don kuma ka shiga hurumin da ba naka ba hurumin Allah ne ka bawa Allah kayansa Allah ya sa mu dace malai ce fa hal ba'da zalika bi yatin aqnut yace to bayan wannan labarin da ka ji da abubuwan da aka kawo maka shin har yanzu akwai ragowar ɗeba tsammani da ɗeba haso a cikin zuciyarka in Allah ya da babu daga yanzu la mala yace babu wallahi walakinnaha ya rantsuwa da Allah yace walakinnaha hilatun min hiyal shaytan yace wallahi irin wannan abin da kake ji yace dabara ce daga cikin dabarbarun shaytan washabakatu min shaba min min shabakihi haka nan kuma tarko ne wata koma ce daga cikin komomi na shaytan da yake so ka shiga ciya kama ka fala tayas kada ka sake ka tseba tsammani wa inna azam wa inna azama dhanbika hakika girman zunubinka wa in azuma dhanbuka koda zunubinka ya girmama wa kafurat ma'asika laifuffukanka sun yi yawa fa inna afwa Allahi a'zam ka sani afur Allah tafi girma walakin tub warji ila rabbika wa qul bale ce ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ka koma zuwa gare shi sannan ka ce يا رب إن أظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن أفوك أعظم إن كان لا يرجو إلا محسن من ذا الذي يدعو ويرجو المجرم ما لي إليك وسيلة إلى الرجاء وجميل أفوك ثم إني مسلم كنت جوز بيتي تكامة دائما يتي يا رب يا أبنجدي إن أظمت ذنوبي كثرة idan zunubi na sun girma sun yawaita saboda yadda ne abubuwan da ba daidai ba falaqad alimtu to haqiqa tabbas na san cewa bi anna afwaka azamu wallahi afwaka ta fi zunubai na girma fadin afwaka ya fadin zunubai na zaka gafarta mu in kana la yarju illa muhsinin in kana la yarjuka illa muhsinin dan ya kasance a duniya ba wanda yake fatan samun rahamar ka ya ubangiji sai mutumin da yake kyautatawa mutumin kawai da yake sallah yake azumi yake bin Allah shi kadai yake fatan samun rahmar kai ubangiji man zallazi ya da'u wa yarzul mujrim to shi mujrimi mai laifi kuma wajen waje koma kenan mujrimi idan yayi abin da zai na ijramin sa wajen waje koma wa zai kwadai wa zai fatan ya gafarta masa in ku an fahimci wannan ko yace mali ilayka wasilatun ila raja yace ba ni da wata hanya illa raja ba ni da wata hanya da nake fatan kaiwa zuwa gare kai ubangiji sai kwaɗayi da fatan samun rahamarka wa jamilu afuwika da kyakkyawar afuwar da kake da ita ya ubangiji sun ma'idni musulmi sannan kuma ni musulmi ne sannan kuma ni musulmi ne ya ubangiji ka kalli musulunci za ka gafarta mu Allah ba ɗaukar sarki gafarta mana gaba ɗaya insha Allah ta'ala na zamu dakata yawa mun gama fasalin gaba ɗaya yan sai fasalin ƙarshe a cikin littafi eh kuma shine fasalin da zai mana bayani game da tahsinat aka ce tahsinat sune abubuwan da za su baka tsari daga bokanci rufa'ido kambun baka duk wani wanda zai iya kawo maka hari in Allah ya da wannan tahsinat idan ka rike su insha Allah ta'ala garkuwa ka sawa kanka kamar ka samu rigar silke ne ta karfe ka sawa kanka babu wani mugu da ya cutar da kai ya ma jifa ya ma tsatsuba ya ma tsafi mai kamba maka duk ba zai same ka ba in dai an kiyaye su insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai bayan sallah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dawo kuma sai mu tura daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha